أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله dakta muna masu godiya wanda take maras adadi bisa ga wannan madarar ilimi da aka ba mu a lokaci wanda yake takaitacce inda ba dan dakta ya tsaya ba da gaskiya ba zan taso tsaye da shi ba saboda ainihin gwalagwalan kalmomi da yake amfani da su wajen isar da wannan sabon duk wanda ya nutsu gaskiya ji karatun dakta zan iya ce wani philosophical karatu ya mana a nan gudu wanda gaskiya sai ka nutsu sosai za ka fahimci akwai wani saƙo da suke masu girma a ciki ina roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya saka ma dakta alkhairi Allah ainihin ƙara basira ya ainihin kuma jikan iyaye wanda suka mutu dakta kabir mun gode maratan saniya insha Allah akwai kamar da muke gani akwai waɗansu gingima gingiman malamai su ma Malam Abubakar Muhammad Toro tare da Sheikh Adam Abdulrahman to mu ce tilda ne ko mu ce wundi ne duka dai Allahu musta'an to insha Allah Malam Adam Abdulrahman shine dai zai fara gabatar da waɗansu kalmomi insha Allah gabanin shi Malam Abubakar فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya tara mu cikin wannan masallaci don taya ɗan uwanmu murna na samun ƙaruwa da ya yi na arzikin aure da ya ƙara. Alhaji tasu darakta muna maka addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku albarka a cikin wannan zamantakewa wanda aka fara da kuma wanda za a fara yanzu. Sauran auratayya da duk aka yi Allah Ubangiji ya sa musu mayalociyar albarka. ‘Yan uwana kuma malamina Dr. Kabir, ina ganin dukkan abin da ya kamata a faɗa akan wannan bagire ya riga ya faɗa. sai dai larabawa suna wata magana suna ce ma la yi uka zukul la yi kullu dukkan abin da ba a ɗebe shi gaba ɗaya ba to wannan yana nuna kenan ba a bar shi duka ba kuma gaskiya akwai ƙalubale mai yawa mutum kamana na adamu in biyo bayan babban mutum malami na dakta kabiru cewa in yi taliki cikin abin da zai faɗa amma na san jarrabawa ce kuma Allah ya alkawarin da mun zai jarrabe mu yau ta hau kaina malam muna maka addu'a Allah ya saka maka da alkhairi inda ka zo ka ba mu wannan kamar nan da Allah ramma ya faɗa madarar ilimi muna roƙon Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ya ji kan iyaye da kuma malamai waɗanda suke da rai Allah ya ƙara wa rayuwarsu da tamu albarka baki ɗaya to gaskiya ni abinda zan ɗan tofa albarkacin baki na kalma ɗaya ce zuwa biyu da malam ya riga ya gama faɗan komai. Dangane da zamantakewa na mu'amalar aure, wato akwai abin da muka lakin, akwai abin da muka rasa, mu hausa Fulani. Kuma wannan matsala ta shafi mazanmu da matanmu gabaki ɗaya. Wace matsala ce wannan ita ce matsalar ya haƙuri da na gode. waɗannan matsaloli ummul kaba'is ne gishiri da magi na haifar da matsala a cikin gidajenmu kuma musamman mu maza da yake Allah ya taimake mu akwai tsokana yanzu da kana tare kai kadai da ita to yanzu fa ka zama munafiki babu wani mutum a duniya da ya isa ya kankare maka wannan kalma kai munafiki ne to amma dai mun haƙura mun yarda tunda dai ba Allah ne ya yabe mu akan haka ba ya ya ambace mu akan wannan ba to tsakani da Allah zamantakewa na aure tsakanin maza da mata mu maza ya kamata dukkan abin da mata suka mana mu ce mun gode wannan yana ƙara musu karsashi wata tsiyar ma sai a taune ta a haɗe baka ganta ba baka ji ta ba a dalilin na gode magani ce paracetamol ne na zazzaɓin zamantakewar aure. Amma in ba mu iya wannan ba to makan haifar, don ni wani abu ya taɓa faruwa a gare ni. Na shigo gida da tawa matsalar wanda na kwaso ta a kan titi. Aka ce, baban wani wai kayan nan ba sama kyau ba ne? Me hakan yake nunawa ban yaba ba ban ce kawai wallahi an yi kyau, ƙarfi ce wallahi ya yi kyau. kawai na manta ne ai akwai damuwa ne amma yanzu kaga darasi aka koya min da da na karace kai billahi allazi la ilaha illa huwa jakin kyau kaman jiya aka daura to sai ta ji kanta ya cika dakin haka ne ko ba haka ba inda canjin kuɗin magi da ban gama cika ba za a yafe mu wallahi haka ne al'amarin yake kuma mu muna ganin a matsayin mu mu ne maza mu muka auro mu muka kawo idan muka yi kuskure wai mun yi wai tayi tsararo tayi kaɗan da ba za mu ce mata da Allah ki yi hakuri ba to tsakani da Allah wannan abin yana haifar da matsala tsakanin zamantakewar mu na aure mazan mu da matan mu to ballantana uwa uba su matan ai bahaushe yana karin magana ce matan na tuba ba ta rasa yanzu dukkan abin da mace za ta maka na laifi dan Allah ba ban dankali kai hakuri wallahi sai ka gawa komai kuma ta ta ba komai ya wuce amma wata za ta yi maka laifin ita za ta fi ka fushi kaga jarabawar mu kenan ita ba ta laifin baka ce komai ba amma sai kaga tana cin magani tana kama aji kai ka ce gidan nata ne ita ta auro ka to da za mu iya waɗannan kalmomi kalamai na nagode idan aka yi mana kalmar godiya mu faɗa na yi haƙuri idan aka ce idan wato mun yi laifi mu ce a yi haƙurin to insha Allahu za mu zauna lafiya daga ƙarshe tunda ba daɗewa za a yi ba malam ya riga ya faɗi dukkan abin da ya kamata jama'a mu zamanto masu yafiya dukkan mutumin da ya auri mace yace ba za ta saba masa ba to yace astaghfirullah dan ya zagi Allah billahi allazi la ilaha illa huwa in kace wai da hankalinki sunan kakana malam Idris ana masa lakabi da mai garma tun ina yaro ina firamare yakan gaya min wasu kalamai amma yanzu ne nake iya tuna wasu yana ce min in kai aure kar ka kaddara kana zaune da mai hankali domin duk ranan da ta maka wani abu za ka ce a matsayinki na mai hankali za ki wani shi to ba za ka iya zaman aure ba. Wallahi kuma haka ne. Amma da idan ka zauna daman za a yi maka laifin in aka yi maka laifin daman kana shirye za a maka fiye da wannan sai ka ga abin ɗan kaɗan ne. Wai wani ana ta zagin sa ana zagin iyayensa yana ta dariya wani zai ce kai wani irin mahaukaci ne ana ta zagin ka amma kana dariya ya ce kai da na da na ɗauka tsunami ne a ce ma guguwa ce. Wato da abin da yake tunanin ya fi haka to tun da ya tsaye tunanin ya faka kaga wannan zagin da aka masa bai dame shi ba to haka ya kamata za a yi mana laifi amma in muka yi afuwa malam ya riga ya gaya mana kalmomin haƙuri da duka abubuwan da ya kamata mu faɗa to jama'a dan kar a ce ban ce komai ba wannan su ne iya kalaman da nake ganin za su iya fitowa daga bakina malam Allah ya saka maka da alkhairi da kuma malam ango Allah ya ƙara maka haƙuri da juriya Allah subhanahu wata'ala ya baka ikon ansa munafiki wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
akaramaka Allah ango ya ji insha Allah kuma zai dau darasi ya kamata ango in baka iya goyo ba yanzu ka koya eh insha Allah ta'ala da fatan sako ya isa insha Allah akwai daman da malam dan mun taho tare da shi sauka a magama amma insha Allah akwai malam Ibrahim Abubakar Aliyu zai dan gabatar da wadansu abubuwa ko guda biyu gabanin sai malam ya mada dan ya ce malam adam ya fara shi sai ya khitabu ho miskun eh insha Allah gafarta malam malam bismillah zai ya madadin malam
To alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko muna addu'a ga shi darakta Alhaji Tasiu da albarkacinsa muka haɗu da ‘yan uwa a wannan guri kuma ya gayyato mana malam ya zo ya karantar da mu kamar yadda dan uwana ya ce ya ba mu madarar ilimi hadda ma bombitan ilimi insha Allah muna mu mala addu'a da kuma anguwa Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi wato ban yi tsammanin bayan a ce malam yayi magana yayi nasiha yayi ya ja hankali sannan kuma babban yayan ya zo yayi ta'aliki a ce ni kuma na zo na ce wani abu ba sai dai kawai don bin tsari hasali ban cika so idan an yi bayani ko an zo an gabatar da wani maudu'i mai mahimmanci a ce kuma an zo an biyo da wasu abubuwa wasu talikat wanda zai sa mutane su manta da asalin abin da aka karantar da su ba to saboda bin tsari kawai ya sa na ce to nima ɗin barin ansa ko in bi umarni. Alhamdulillah idan muka dubi abubuwan da malam ya gabatar a nan duk wanda ya saurara daga farko har zuwa lokacin da ya ajiye abin magana zan iya cewa idan ya raba ma kowa aiki ne. Dukkanmu ko dai ka ɗauki 100% a cikin abin da ya faɗa ma'ana ka faɗa ciki dumu-dumu ko kuma kana da 80% kowa dai da kasan da zai dauka yanayin yadda muke rayuwa irin zamantakewan da muke yi a cikin gidajenmu bayan haka kuma shi dan uwa malam malam adam ya zo ya ƙara haska mana physical reality na yadda muke rayuwa wanda kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sabbaba mana matsaloli a cikin zamantakewanmu mu a cikin gidajenmu da yawa daga cikin iyaye musamman ɓangaren maza mun gagara fahimtar wasu mas'uliyat ma'ana wasu haƙoƙi ko wasu nauyi da yake kanmu da ya kamata mu dinga saukewa da karan kanmu sai muka bar su a hannayen matayenmu babban misalin da za mu buga shi ne na san akwai 'yan uwa da suke karantarwa ko dai a makarantu na boko ko a makarantu na islamiyya da sauransu yau idan aka ce za a biya school fees a makaranta ko ana gayyatan iyayen yara a makaranta don Allah su waye suka fi zuwa iyaye mata ne idan yana da kuɗi za a yi ɗinkin sallah to shi yasa kake ganin kasuwannin wuraren da ake sayar da abubuwa sai ka ga mata sun fi yawa shi ba shi da lokaci da aka ce fanan gida ma yana ganin cewan gare ta zo ta masa lissafi za a sayi shinkafa mudu kaza za a sayi kaza ta masa lissafi ya cire kuɗin ya bata shi ga alhaji ya tafi harkokinsa haka dalika idan maganar school fees ne yaro ya zo za a yi kora wa yake biya maka school fees wasu yaran su ce maman su ne take ba su school fees kusan irin wannan shine huɗuba da dan uwa malam Rabiu ya gabatar a masallaci last friday da aka tashi sai muka ga gaba ɗaya an raba mana aiki kowa daga cikin babu wanda ba bai fada cikin wannan lamarin ba da ni din da nake magana akwai wani kaso da zaka ga cewa kai ma laifinka ne sai zanto cewa hakan ya haifar mana da wasu rigingimu a cikin gidajenmu sai ka wayi gari cewa uba ba shi da ƙarfin fada a ji akan yayansa kuma duk da shi yake ɗaukar responsibility ɗin gidansa amma kuma yana yin abin ne indirectly ba shi da lokacin da zai zo ya zauna da 'ya'yansa shi kawai aikin shi a gida shine idan yaro ya yi ba daidai ba ana jira ya dawo shi ga mai zara ido shikenan yana dawowa shi in abin da ya shafi duka ne to wannan shine bangaren sa kenan to yana daga cikin wato kurakuran da muke yi malam ya kawo mana wannan maudu'i din wallahi mu dauke shi a matsayin workshop ne yake mana mun ji daɗi irin maudu'in da ya gabatar mana wancan zuwa da ya yi aka raba mana handout ina da handout din yana nan da guraren da na yi abin nan on the line da pencil da sauransu mun so a ce ina ma irin wannan duk da malam bashi da wadatar lokaci a ce abubuwa ne a rubuce in muka zo za mu dinga bi muna tasawa har ma mu samu sako da za mu iya sharwa zuwa ga yan uwa to gaskiya waɗannan mas'uliyat din mu yi ƙoƙari mu dinga ankara da cewa akwai wasu abubuwa da ɗawainiya ne namu da muke ajiye shi muna ganin sa ba komai ba amma kuma sakamakon yakan dawo ya zama mana mara kyau ne sai kaga da uwa da ƴaƴanta sun haɗe kansu ma uba ya zama bare a gidan ko kuma idan ko kuma kaga da uwa da ƴaƴanta sun haɗe ma ƴar uwarta da suke zaune a zamantakewan aure duk haka kuma waɗannan sakaci ne namu bangaren da kawai muke da fada a ji kawai shine in aka zo aka yi maganan kuɗi kawai ga alhaji kawai sai ya ciro ya kirga nawa ne ya bari shi ya tafi ko ya tura account shikenan ya tafi to waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata mu dinga dawowa muna ankarewa muna gyara su baran yawaita tsawaita magana ba saboda abin da aka faɗa mana ko aka gabatar mana kada mu manta da shi muna mu malam addu'a Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi shi kuma ango da ya yi sanadin haɗuwan ‘yan uwa a nan Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi sai dai zan rufe da ƙarin wani roƙo kamar yadda muke gani irin ana gabatar da nasihu da yawa a cikin gari alhamdulillah akwai ‘yan uwa malamai su malam abubakar da sauransu ana yi da yawa amma ko a cikin ayoyin alkur'ani wuraren da ake yin wa'azi zaka ga ana nawwa shi ana caccanza salo zuwa wani salo sai kaga wani yana can gurin sana'arsa in aka ce yaran ma malam Jamil ne zai gabatar da bayani sai ka gabe wuce mutane kalilan bane amma aka ce ga wani bakon fuska ya zo sai ka ga ƴan uwa da yawa an zo an amfana to gaskiya muna jin daɗi in aka ce an gayyato mana malam ya zo kuma an sanar da ƴan uwa akan lokaci akan zo a amfana matuƙa sosai Allah ubangiji ya saka da alkhairi malam kuma da ya zo ya gabatar mana da maudu'i Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya biya shi da gidan aljanna dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
Allah ya saka da alkhairi gaskiya wannan kokon baran idan na fahimta malam yana isarwa ne ga musamman shi wanda ya sanadiyan wannan haduwan wanda shine Alhaji Tasi Usani Atsa dan ciwa kuwari da fatan insha Allah lokaci zuwa lokaci za a rinka yin irin wannan al'amarin domin idan ana gayyato irin waɗannan malamai na farko tukunna kai kanka wani abin nan sadakatu jariya kake saboda yanzu tsakani da Allah kamar da na faɗa wallahi duk wanda ya nutsu ya saurari karatun da malam yayi duk wanda yake dan mumarasa ilimi iri na almajiri to zai fahimci cewa wani dandakakken karatu malai ba mu a wannan lokacin da gaske ne wallahi ina daɗa jinjina karatu to muna roƙon Allah Allah ya saka da alkhairi kuma insha Allah tunda Allah ya sa da yawa muna tare da shi darakta din lokaci bayan lokaci duk lokacin da malam zai zo insha Allah yakan gaya mana mukan sani kuma irin waɗannan abin nan muqalat din nan gaba har daura da rinka shirya ma ɗaliban ilimi insha Allah shi ma Allah ya masa albarka ya albarkaci dukiyarsa mu ma Allah ya saka mana da alkhairi duka insha Allah yanzu wai kallo ya koma sama insha Allah za mu gayyaci fadilatu Sheikh Malam Abubakar Muhammad Toro wanda ake cewa Malam Abubakar Baningi insha Allah wani tabaddali Sheikh mashkuran ma'ajura tunda ka san malam tsohon alƙalin musabakan local government Allah ya taimake ka
alhamdulillah wa sallallahu ala nabil karim أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gurguje muna ƙara godewa Allah maɗaukakin sarki muna salati da sallamawa ga fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alayen sabi da bi har zuwa ranar tashin alkiyama Allah isa muna daga ciki azur kuma muna salati da sallamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wa yau wannan munasaba ta walima na abokin aiki wato Alhaji Muhammad Tasi
darakta muna ƙara nana ta addu'a irin wadda malam ya yi Allah isa ya sanya albarka cikin wannan aure duk wata jarabawa a ciki ta mutum ko ta aljan Allah ya kare Allah ya baka ikon yin adalci da cewa gwargwadon hali Allah ya wa auren albarka da sauran auren kanmu baki ɗaya to lallai za a yi mamakin ganina musamman wannan bawan Allah mun yi aikin hajji da shi ni ban taba sanin ma dan toro local government bane kwata kwata wato Allah da ikon sa tun a Madina da yake mun tafi da malamin mu kuma babansa wato malam Uthman Yusuf Tildan Fulani to lallai tun a Madina ana harhaɗa mutane a ɗaki to ɗakin da muka samu ba su cika ba sai ya hango malam yana zuwa malam suka gaisa suka yi fulatanci ashe ni ma mine ne dan sadda sadda to tun daga nan ɗakin mu ɗaya to Allah da ikon sa da yake ni Allah ya jarrabe ni tunda a tunani na zai wahala in koma aikin haji ban rasu ba nace kaga Allah tasiru ba mamaki kafin ka sake dawowa fa kana kabari yace gaskiya ne ni ya abin da ya kawo mu kaga su malam sun je ya fi so goma mu kuma zuwanka na farko kenan zuwa na na farko kenan ni iya abin da zamu wallahi ba mu dawo ba sai da muka sauke alqur'ani kuma kai ma ka san ibadat Allah ya karba mana to tun daga nan ya nemi adireshi na in ka ga na fitar sawu na sawunta duk inda za mu je To Allah da ikonsa ashe mun tafi da gyatumarsa kuma an sa ni wai shugaba daga ciki. Ziyartar mata da kai musu abin da ya dace yakan raka ni duk inda za mu je ka gani da shi. Shi ya sa Malam Usman ya ce yaron ka fa ya aure na ce a'a. Bai san ashe na daɗe ban duba WhatsApp ba ya tura mun invitation ɗin tuntuni. To tsakani da Allah na sha zuwa in ziyarci gyatumar sam baya nan. kuma sai dai in ya dawo ya ce na zo to lallai da wannan abu ya faru muna shirye-shiryen gasar karatun alkur'ani ta karamar hukumar toro da ta jiha duka yanzu ma wani guri na fito na sauka ga ni wujiga wujiga to ya ce tun da ban samu ɗaurin aure ba da ni da malam ɗin mu zo malam ya ce in Allah ya yarda mu zo sai ce da ni da malam adam ɗin mu rako shi tunda tsakani da Allah an yi zaman lafiya kuma yana daraja mu iya darajawa wannan ta sa lallai muka ce ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba na sauka na wuce gida ko na baro gida na sauka da kaya na ma na ɓoye a wani guri gaskiya ina nana ta addu'a Allah ubangiji malam Alhaji Tasi'u Allah ubangiji ya sanya maka albarka kuma tsakani da Allah ban so in tsaye da Dr. Muhammad Kabir wannan bijimin malami da aka gayyato gaskiya na yi sha'awa da kar mu ce komai ya faɗaɗa duk da na san akwai gajiya kuma irin wannan malamai ta yiwu daga wani guri ya fito kuma nan ma zai wuce wani guri dole mu rika ba su uzuri akarmakumullahu Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah yi wa ilimi albarka Allah ya rayar da gidanka da namu baki ɗaya wannan zumunci da ka zo don taya mu murna muna godiya in ka tashi koma Allah ubangiji mai da kai gida lafiya to gaskiya ne abin da zan ce ba dan dade ba kar a manta da wa'azin malam inna ma dai kawai nasiha zan yi wa Alhaji ta siyo kwalli daya sannan amarya ko da ba ta ji ana san ango zai gaya mata insha Allah cikin nasiha ta Alhaji Tasir ka ƙara haƙuri idan kana da guda goma yanzu ka samar da hamsin wallahi billahi lazi la ilaha illahu ba a haifa ba ba da a haifi macen da ba da ta bata wa namiji rai ba in ka ga ana zaune an yi haƙuri da juna kuma in ka tuna duk faɗan da za ku yi da ita ko ita da kai in fata fata kalmar kenan ce ki yi haƙuri to baka santa ba ne tun da ka santa kai haƙuri ka lankwame kuma haƙuri ba siffa ce da yin gidan aljanna kuma ba buga kirji ba ne ka da a unguwa ko a gari mutum ya ce wallahi mata na ashirin sai dai ana jin tsoronka ba ka da haƙuri sunanka kenan ta wani ya harare ni bari in yi taka ko ba da shi nake ba ina fata an fahimta dole allaji ta ce ka ƙara haƙuri kuma mata suna da tarko amma in ka zauna kamar yadda alkur'ani ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ka zauna da su da abin da shari'a ta sani na kyautatawa kar ka cuce ta mace abin tausayi ne gidan da aka haife ta wata ma ba garin kuɗai ba amma in ta je gidansu da kanta za ta gaya wa babanta ran tafi gida ashe inda aka haife ta ba shine ma gidanta ba don haka haƙuri kai ne miji kai ne komai da harshe da ko ba ta iya komai ba ku duba cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani yayi aure ya rina gemunsa ya zo fadar manzon Allah manzon Allah ya ce kamar kai aure ce ya rasulullah ai ni ne kaza kaza sai manzon Allah ya ce kai haƙuri da abu uku harshenta, girkinta da wajen kwanciya. Za ka haɗo ce fa ne, sai a samu tsautsayi gishiri ya yawa. Nana Aisha ta ce tun da ake da manzon Allah bai taɓa kushe abinci ba, in yana so zai ci, in baya so da ce alhamdulillah. To amma ga ire-irenmu, in yau kwari kai wato ta yi kace alhamdulillah, gobe amarya ta yi daidai ta ce ɗaya. ina fata an fahimta ko ba daɗi ka ci amma in ka zauna da su bisa shari'a dan Allah wallahi tallahi Allah zai hore maka su dan baka auro su dan ka cuce su ba in da Allah a gabanka abu yayi sauki kuma ka lura sosai inda Allah ya azurta Allah ya sanya albarka a auren da a ce ka zo gida ba yara suna oyoyo ba to suna da wani tarko da ɗan uwar gida ya zo sai ka ɗaga shi saboda ka gaji ɗan amarya ya zo saboda ba shi da nauyi ka ɗaga shi ta ta ce uhun wato nawa ba ɗaga shi can ba ina fata an fahimci inda Allah ka huta muna fata sauran abubuwa ga manyan malama tare da irin su malam Ibrahim in Allah ya da ba su barka ba duk da mu muna muna nesa amma muna wayoyi da juna daga ƙarshe amarya ku duba ibn tamiya ko fannu ta'amul bainal zawjaini ibn tamiya yace na hore ka karka kuskura ka auri ɗayan mata cikin bakwai bari mu ambaci ɗaya kun san a gaban malam nake shi yasa muryata take rawa karka auri annana hannana shaddaka barraka har kai atul haqqafa to mannana ita ce mai yawan gori tana cika maka za ta ce alqur'an jiya da shekaran jiya na cika maka sai ka fi zabuwa ishirin gobe tal an rinka maka gori kake zama mai haka ku duba wani littafi da na sayo a saudiya sunan littafin ilaiki ya zaujace wato hanyoyin da mace ya kamata ta mallake miji guda casa'in da tara wani ya yi haka mallake mu za a yi daga cikin hanyoyin da ake ɗauke hankalin miji Allah ya sa wannan bayar Allah tana ji tsabta ki kwatalle ki ci komars gwargwara ma ki rika canzawa wannan mai littafi yake ci karka kuskura in kin tsebe kanki kin wanke ki bare sai lokacin da mai gida yake cin abinci ki warware kan ki ce baban dankali wani irin kitso dan yi ne ku sai ya ji kin ba shi daraja ki lissafa mar kitso ko bai sani ba shi ku back welcome back ka san da ce eh amin ina fata an fahimta to amma in mace aka ce babu tsafta ku duba wacce sura afa mai yuna fil hayya har zuwa ƙarshe duk da an ce kan na dade to in mace ba ta da kyau ko ba ado ba kwalliya namiji ma yafi ta kyau daga cikin kyau akwai goge kafa da ɗige-ɗige in mace aka ce ba ta goge kafa ba kunshi ku duba wani kunshi sunansa wai welcome back kaga in ta wuce ta yi ado wato aka ɗau gishirin lalle mallan yayi baki wani lallan kance ma mai roɗi roɗi to idan miji bai a hankali ba garin kallanta abinci a ina ake sawa a baki sai sa a hanci me yake kallo ita kuma sun iya caccanja tafiya fa a ce ta iya haka amma kash wallahi tallahi kun ji na rantse wata matar da kanta take kashe zanin gadanta saboda kaushi ina gaya muku duk zanen gadon da kaga yayi turji turji to kaushi ne ya bata shi wani ya tuno na matarsa Allah ya sa mu dace a goge kafa muna karantar da mata akan wa kullahu tsautsayi ta sa muna karantar da mata sai wani namiji yake ce tunda kuna karantarwa dan Allah wato akwai jaraba da ta faru da ni kun san an rarraba gidan sauro yace mata ta shida ta kashe duk ta yayya ga nace wuka ta sai ce kai malam ashe wallahi kaushi akar ma kuma in suna kwanta ta miƙa kafa kaga mutum ma sai kulle ba maganar sauro ba ai an samu matsala kaushi a jikin ya mace a namiji ma baya kyau balle mace Allah ya samu dace mu gaskiya bana so a manta darasin malam ina ƙara nanatawa Allah ubangije wannan aure albarka zan takaita abin da Allah ya kaddara muka faɗa daidai Allah ka haɗa mu aladan wanda muka yi kuskure ko na yi ko ma malan ɗinka duka Allah ka yafe mana mantar da ku kurakuran in na daidai dama daga Allah ne Allah ka haɗa mu a daidai ɗin wannan aure ina nanatawa Allah ka sanya masa albarka ina takaitawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Yes, wala Allah saka da alkhairi. Insha Allah abu na kusa da ƙarshe yanzu shine za mu gayyaci fadilatul ango. Insha Allah ya zai yi ma mutane godiya. Insha Allah tunda muna tare da shi fa na tafaddalu darakta mashkuran majura bismillah. Eh insha Allah. Two star general.
To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Da farko na ne miƙa godiya ga manyan malamai da suka zo suka mana nasiha ga baki daya. Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi, Allah ya mai da su gidajensu lafiya. Kuma da kuka zo sauraron wannan karatu da nasiha, na mai godiya na karawa da Allah ya saka da alkhairi Allah ya mai da kowa gidansu lafiya Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi baki daya ni ma ta mallam ne na ji muryar na makalewa assalamu alaikum
A'a to ai to gaskiya Allah saka na tari da darakta ya ce na gabatar ne nace a'a wai walaysa al-khabaru kal muayana ko in ji larabawa tura suka ce laki ya from the horse's mouth to kaga yanzu tunda shi magana kowa ya ji muna fata Allah ya saka mana da alkhairi yanzu za mu yi addu'a insha Allah za mu kira malam Ja'far Muhammad Fahimtu sai gabata mana da addu'a insha Allah bismillah
To, gabanin addu'a insha Allah ta'ala kula da irin alkhairi da ya zo mana a wannan unguwa ta tafi da cikin wannan gari na cikin fulani kuma gaskiya ni dai a khususan wannan karatu har ga Allah ko da iya anguwan nan kawai inda an yada wannan karatu za a gabatar to babu shakka da wannan farfajiyar ma kawai da sai an rasa masakasin ke sabila da karatu da malam ya gabatar da kuma ainihin manyan malamanmu su ma da suka gabatar da ta'aliqat wanda har ga Allah balle kuma a ce tilde gaba ɗaya an yaya da wannan karatu to gaskiya da za mu ce ba ma iya unguwan nan kawai ba to sabila da haka Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi kuma dukkanin nuqat da kuma al'amura da aka gabatar musamman abin da ya shafi haƙuri malam ya nanata shi ya jaddada shi bin nususil qur'aniyya wal ahadith sahiha sannan malam shi ma duk malaman da suka zauna a nan ba wanda bai tocin wannan abin da ya shafi haƙuri ba wallahi duk ma'aurin da ya rike haƙuri to zai zauna lafiya da iyalansa kuma duk abin da ake bukata a zamantakewa na aure za a same shi shi yasa Anas sallallahu alaihi ya nuna cewa ajaban li amril mu'min فإن أمره له خير ولم يكن ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له sabila da haka mu rike hakurin nan kwarai da gaske in ka rike hakuri matarka ma ta rike hakuri duk da dai an nuna mana cewa kar ka dauki kan ka cewa matarka daidai kai ne malam a karatunsa ya gabatar duk wanda ya ɗauki cewa shi matarsa mai hankali ne kamar sa to ya jira abin da zai biyo baya tabbas kuma haka ne Allah ta'ala ya mana muwafaka sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك muna tawassuli da wannan karatu da muka halasta wannan aure da shi alai tasu ya samu ƙari Allah ta'ala ya sanya albarka farkonsa da tsakiyarsa da ƙarshensa da dukkanin aurarraki da aka ɗaura Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki ya'ya kuma muna roƙon Allah mukin sarki ya bamu ya'ya masu albarka ya bamu daman yi musu tarbiyya ta musulunci ta yadda za su zanto ‘ya'ya ne da annabi sallallahu zai alfahari da su gobe kiyama rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin duk wanda ya zo wannan waje domin sauraron wannan karatu da taya murna muna roƙon Allah ta'ala ya mai da shi gida lafiya musamman babban malamin mu Dr. Kabir Asghar kuma associate professor muna roƙon Allah ta'ala yadda ya zo lafiya ya gabatar da wannan karatu lafiya in ya tashi komawa Allah mutum sarki ya mai da shi gida lafiya ga malam Adam Abdulrahman shi ma da ya zo wannan waje mai albarka da shi malam Abubakar wato Ningi dukkanin su gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi abinda suka karantar da mu Allah ya ba mu ikon sanyawa a gabbai mu yi aiki da shi amfani mu duniya da lahira fa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
Allah ya saka da alkhairi yanzu